العشر مدنية وهي أربع وعشرون to آية jama'a za mu rage bayani a nan mu dan ja karatun namu yana da yawa muna ragewa suratul hashari sura ne mai bayanin taron tayin kiyama an sauke ta a garin madina yana da aya 24 daidai بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض sabba lillahi suna yin tasbih ga sarki Allah ma bi samawati wanda suke saman nan bakwai wa ma fil ardi da wanda suke kasai naza'ahu suna karkake Allah wallahu wannan lanjaye na lillahi mazidatan qali ce wa bil itiyani akan zo da ita bima ya galibu ga abin da ke rinjarwa lil aksari ga mafi yawa wa huwa al azizu Allah mabuwayin sarki ne al hakimu Allah gwani ne fi mulkiya cikin mulkin sa wa sun yi ga ayyukansa baki daya هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر huwa allazi hine zarkin da aka rage ya fitar da allazina kafaru wa inda suka kafirce min ahlil kitabi daga cikin yahudawa sune kabilan bani nariru min al yahudu daga yahudawa min diyarihim daga gidaddajin su ai masakinuhum bil madinati mazaunan su a birnin madina da bani narira a madina suke amma manzon Allah da aka gwabza yaki Allah ya yarda suka fita li awwalan a farkon taruwa huwa hasharun ila sham shine aka tattara su zuwa Syria wa akiru ƙaryen sa ai anna jalawun aka Umaru sai da na Umar ya fitar da su jalawun karajahum ne ya fitar da su fi kilabati ya hanibancin sa ila Kaibara zuwa ga Kaibara manzon Allah ya wasai da na Umaru wasiya yana ce musu sahabbai yake cewa kar ku bar yahudu su zauna a tsibirin larabawa ikrijil yahuda min jaziratul arab duk inda balarabe yake annabi yake kar ku bar yahudu a gurin in dai ƙasa ne na tsibirin larabawa tsibiri na larabawa ƙasan su su wajen sun kai ƙasa kusan talatin to duk wannan ƙasan manzan Allah ya ce kar ku bar yahudu manzan Allah a zamanin sa ya kore su zuwa Siriya sayyidina Umar daga Siriyan ya kora su zuwa Kaibara gaba ɗaya Yahuda suka bar gurin saboda illar da aka sani in dai ba Yahude yana tsibirin larabawa to ai kuma lawal wala quwwata yi mana to suna garin sai su dau sirrin ku su aika musu in ba ka garin sai dai sun zo za su zo in kuwa sun zo baki ne sai a kama su kana fahimtar wannan yawa mutum bai zo garin ka ba yana nesa dama ka san abokin fada ne to mutum yana garin ka ka yadda da yi ka ce abokin fada ne to kuma anan zai dau sirrin ka yana kaiwa har a zuwa yaƙe ku yi ne abinda manzon Allah ya gani to manzon Allah ya ce a fito da su kar a bar su na'am ما ظننتم أن يخرجوا ma zanantum aiwal mumin amma ba ma tsammani inji Allah yake cewa an ya kirji za su fita wazannu وظنوا أنهم مانعتهم وصولهم من su الله yahudawan sun dauka fitan ba zai yi ba yanda suka yi karfi a Madina ba a taba tsammanin annabi zai iya fidda su ba ma zanantum an ya kirja tsammanin su kai suna dauka ba za a fidda su ba saboda su a Madinan suna ne suna zaune amma duk yahudun duniya ya hada baki da su ko ta ina suna da ƙarfi waye ne matsala a duk duniya lokacin su suna ga annabi ne to su wa'annan yahudawan a madinan suke duk yahudawan duniya sun kawo ƙarfi an ba su domin su ne za su yi yaƙi da manzon Allah eh kuna fahimtar lamarin ko ina ƙarfi yake ba su fa ƙarfi ba na wasa ba dukiya mai yawa dukiya mai yawa an danna an danna su yi ƙoƙari suna filan yadda za su ciyar da dukiyan a yaƙi annabi da shi to ƙarfin da suka yi mazanantumu an ya kirdo a tsammaninsu ba sa tsammanin za su fita in ji Allah to ga dalilin rayin fitan su me aka ce وظنوا أنهم مانعتهم وصولهم من الله wannan nu amma tsammanin nasu din da ya za ba sa tsammanin za su fita mani'atuhum abin da suke tsammani annahum mani'atuhum zai iya kare su husuluhum katangan da suka yi failuhu bi tammal kabaru labarin annan ya cika husuluhum suna cikin birane sun yi ganuwa sun yi katanga wanda wannan ganuwar ba sa tunanin wani zai zo wani mahaluki a zuwa cin su da yaki mina layi daga azaba Allah sai Allah ya ce da su فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا Allah ya ce da muka tare kama su to sun ɗauka ga wani ƙarfi da suka bayar ga wani kariya da suke da shi Allah ya ce sai aka zo da abin ta inda ba sa tunani fa ce hum amruhu wa azabu Allah ya zo da lamarinsa da azaba min haythu lam yatasibu duk inda ba su taba tunanin tanan za a kama su ba lam yakdir bi babili ba za tunanin tsammanin su ta nan zai zama su min jihatul mu'minina ta bangaren mu'minin sai Allah ya ce ga yadda aka yi da su وقذف في قلوبهم الرؤب ai lokacin da za a ce su da yaki kullum waka zaba alqa fi qul Allah ya jefa musu tsoro a zuciyar shi kenan bi sukun al ayn wa lam arkau bi qatl sayyidin kawu al ashr akai shugaban su kawu dan ashrabu shugaban yahudawa malamai sun yi bayani a kansa da kawu dan ashrabu zai musulunta da duk yahudin duniya sai ya musulunta eh shi kenan ba ji ba tsammani kakakaf sai aka ji an kai kawu dan ashrabu to kuma an kare lago tsoro ya zo musu ta nan ba su tunanin haka zai faru suna nan lokacin da suka yi manzon Allah suka kewaye madina suka kewaye madina gaba ɗaya yahudu dubu goma sha biyu suka kewaye manzon Allah sai da aka yi kwana hamsin a madina sunan yakin yakin gwalolo bayan Allah ya tarwatsa ya ci su da yaƙi sun tarwatse da dakarunsu gaba ɗaya manzon Allah ya yi gida an gama yakin gololo zai yi wanka umma salma ta zuba rabin kan manzon Allah nan ruwa ya jiƙe sai an wanke rabin kansa a wanke rabin an fara wanke rabin sai da yawai ga sai ga jibrilu ya ce manzon Allah kun ajiye makami ya ce eh to mu mala'iku ba mu ajiye makami ba ya jibrilu ina ina ya ce ila bani ƙuraiza sai mu je bani ƙuraiza mu je manzon Allah lokacin da ya fita rabin kansa ba wanke ba yace a bar wankewa eh sabai aka yi hela aka ce to jama'a duk mutumin da yake son sakamako gurin Allah da manzon Allah kar yayi sallar la'asar sai a kabilan Bani Quraiza mutane suka rantuma suka fita da gudu suka fito da gudu to aka je gaban manzon Allah wani yace kai sallah babban wajibi ne bari ne sallar mu je wani ya ce a tun da an ce a can za a yi sallan sai mun je can mu yi wasu ka yi la'asar suka tayi wasu kafin la'asar sun je a can suka yi aka je aka taru a gun manzo Allah ya ce dukkanin ku kun yi daidai da wanda ya sallan a gida ya zo da wanda a nan yayi yayi daidai shi kenan sun je yahudawa sun gama natsuwa da suka waiga ga sahabban manzo Allah sun kewaye su da sun yi karfin da hakan sun dauka ba zai yi ba kuma nan da nan aka kai sabu aka kai babban su gaba ɗaya bani ƙuraiza aka kai su wasu suka gudu bani nariru ya gudu ya je sham daga sham din ma zamanin sayyidina umaru ya fi da zuwa kai bara shine Allah yake duk ƙarfin nasu muka zo musu ta inda ban sani ba yaƙi ne ake yi ba tsammani kurin kwam sai kun ja kai sarkin to shine Allah yake sai muka zo musu ta inda ban sani ba muka jefa zuciyarsu tsoro ya Allah yake wa yukribu يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين yukribuna Allah ya ce muka rusa abuyutahum gidaje liyan qaluma izanuhu min amin kashab wa ghairi gaba daya ka rusa gidan bani quraiza da suke madina gaba daya bayan an ci su da yaki hikina aka ce a rusa gidan inji annabi muhammadu eh aka dinga rusa sun kai kuɗi a rusa a rusa a rusa ba kafiri ba gidan kafiri Allah ya ce muka rusa gidansu bi aidihim da annayensu wa aidil mu'minin da hannun mu'mini fa tabiru فاعتبروا يا أولي الأبصار Allah ya ce to kun san dalilin da Allah ya ce ku yi lura to kaga kafiri yayi shiri yayi tanadi ya hada karfi guri daya ya dauka a duk duniya ba wanda ya sai yake Allah lokaci kadan ya gama da yace ku yi lura da wannan duk kafirin ya taso abin da ya samu wayancin shi zai same shi kar kafiri zabunsa da tsaurarawansa ya baku mamaki Allah ya ce ga wayannan ga yadda muka yi da su saboda haka Qur'ani ya zo da shi ya masu hankali walaula ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ba dan dai Allah ya ce an kataba Allah Allah ya hukunta alaihim a gare aljala'u al khuruj min al wadana fita daga barin gurin su ba la azaba bi dai tun a duniya da mu musu azaba bil qatl da kai wasabi da ribe cewa kama fa'ala bi quraiza kamar yadda muka aikata bani quraiza min al yahudu daga yahudawa mm.
ولهم في الآخرة عذاب Allah ya النير ce ba da banza ba gare su fil akhirah kun ga a lahira wayannan yahuda Allah ya ce za mu azabtar da su da azabar wuta mm.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله abin da ya za Allah ya ce muka wa Yahuda wannan haka zalika wancanan bi annahum cewa su shaqullah sun saba Allah shaqu anan ba kokonto bane sun saba wa Allah wa rasulahu sun saba manzan Allah wa man yashaqi ومن يشاق الله فإن الله شديد wa العقاب man yashaqi la duk wanda ya saba wa umarnin Allah fa inna Allah sana ubangiji shadidul iqab mai tsananin uquba ne lahu a gare shi ما قضيتم من لينة لو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي to الفاسقين kaga su bani quraiza gaba ɗaya gonakansu da gonakan mutanen madina a haɗe yake eh da quraizan da madinan tsakanin tararan ba yawa bai fi kilomita talatin ba ai ba yawa to shine su bani quraiza bayan an ci su da yaƙi gaba ɗaya gonakansu ya koma hannun manzon Allah da sahabbai sai Allah ya ba mu zaɓi ya ce to ga dibinansu ga inabinsu in kun ga dama ku je dibinan ku dinga karce dibinan da takobi ku yi ta yadda kuka rusa gidansu in kun ga dama amfanin nasu ma ku sare ku sare ma ba laifi in kun ga dama dibinan ya zama naku ya yi ƴaƴa ku samu kuɗi ku ƙarfafa wa musulunci duk wanda kuka yi daidai ne ko ku sare yadda in kun ga dama ku sare dibinan gaba ɗaya su ji labarin ai dibinansa ma an sare mai niyan komawa ba gona shine dalili yaya garin nan ne an yi sulhu to za a koma ne to ai ba gona kaga ba gona ka je gari ba gona wani ya ce zai dawo sai a ce to ai ba gida ba gida ba gona zama ba zai yi ba to in kun ga dama ku rusa gidan ku bar gonan amma ya zama naku shine Allah ya faɗa ya ce ma kaɗatun duk abin da kuka yanki ai ya musulmi ya musulmi min linatin na dibina lina dibina ne na kala daga naka samu lina daga dibinai aw taraktumuha ko kuka bar dibinan qayyamatan suka tsaya ala usuliya akan sangalalin su shine kan koron su dibinan ya tsaya to duk abin da kuka yi fa bi idnillah Allah ya muku izini kayyara ku fi zalika Allah ya baku zabe cikin wannan wal yukziyal fasiqina amma dai ku tabar da fasiki bil izni bil kadai da izinin yankewa manzon Allah ya ce to a sare rabin dibinan sai a bar rabi eh a sare rabi a bar rabi aka sare rabin dibinan amma aka bar dibinan a tsaye illar da zai jawo akwai illa yauwa yanzu abin da zai jawo ka gani abin da suke ne ba an kore sun bar garin ba to da Allah ya ce amma dai ku tabar da kafiri manzo Allah ya ce a sa eh shi kafiri kafiri an rusa gida idan an dogara an rike dibinan nasa zai ce talakawa ne ai kaga da dukiyar mu suke ci to ku sare nan gaba za su ji tsoron ku a dukiya irin wannan suka lalata mutanen nan akwai abin da suka tanada shine dalili Eh, dukiyar idan kun bari naku ne amma akwai kaskanci sai da dukiyarsu kuka yi dukiya ko ma ganima ne amma idan kuka yi wa dukiyar flat suka ji labarin kun sare to kun ƙi su kun ƙi kayansu kun ƙi dukiyarsu sun fi tsoron ku da kun rike dukiyar shin abin da Allah yake ne ba da banza ba wani ku zai amma ku tabar da fasiki fi itirari shine an kada shajari musammaratun saboda su bijirewa ne a gunsu in aka in shi shi wajen bijirewa a yanke dan itace mai yaya kamar barna ne a gunsa wa ma afa Allah وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من نقيل ولا ركاب ولكن الله يسلد رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من نقيل ولا ركاب ولكن الله يسلد رسله على من يشاء والله على كل شيء to قدير Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma wa ma afa Allah kaga abin da Allah ya bayar na ganima ayarar da Allah ala rasuli wanda Allah ya miyar wa manzon Allah minhum daga cikin su fa ma aujabtum da abin da kuka kai hari aujabtum kai hari asratu wanda kuka yi gaggaya musulmuna ya jama'a musulmai alaihi min din za'ida ne kailin da doki ne kuka kai hari wala riqabun ko da raƙumi iblan lam tuqasimu fi wanda ba ku raba yin mushaqqatul lahi sai dora masa shikenan sai a ci da yaki walau domin shi ubangiji kadirin sarki ne mai iko ala kulli shay'in bisa ga kowane abu fala haqa lakum ba ku da ba ku da haƙi akai wa yaktasu bihi nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake bada wannan kayan ganimin wa man zakara ma hu da wanda muka ambato fil ayati a cikin wannan aya ta biyu min al asnab al arba daga wannan sunfi guda hudu alama gana ya kasi mu hudu daga yadda ake raba shi min anna da kullum minhum kamsul kumuti kowane ɗaya ana raba duk kayan gani mai gida biyar idan an raba gida biyar to za a ɗauko masu ɗaya wannan biyar ɗin sai a bari wa lahu sallallahu alaihi wasallam albaqi ya fa'ala bi ma yasha manzon Allah yana aikata abin da ya zo da ragowar fada minal muhajirina ya bai muhajirai wa salatu minal ansar da mutane guda uku daga talakawa ne hukarhim saboda talaucin su wannan yakin na manzon Allah na sani da Allah yana zuwa yana dawo aka raba kayan ganiman gida biyar ɗaya aka ce na Allah ne wannan biyar din na manzon Allah ne kurin hudun biyar din nasa ne duk wanda ya ga dama shi zai bawa sabanin sauran kayan ganima sauran to gaba da aka ja ga dawo kuma sai za a ware wannan kashi hudu a raba sojojin yaƙi sai Allah ya faɗa gaba kaɗan.
وما ما وما فعل ما فعل على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم To ma ba Allah kaga abin da aka samu na ganima ala rasulihi wanda aka Allah ya ba wa manzansa min ahlul qura daga mabuta alqaryu kaman safara alqarya ce ko kuma wadul qura alqarya ce wayan ba'u ko kuma yamba'u ita ma alqarya ce to fa lillahi wannan na Allah ne ya amuru bi bima yasha Allah yana umarnin ayyar da aka so da wani abin walin rasuli da manzo wal sahibil qurba da ma'abuta kusanci ai qarabatin nabi sallallahu alaihi wasallam min bani hayim na bani hashim da bani madallabi da bani abdul madallabi wal yatama aba marayu a dafalar sune jirajiran musulmai allazina halakat aba'uhum wanda ubabansu suka mutu wa humul fuqara wa sune talakawa wal masakin aba miskinai zaul hajati ma abuta bukata min al muslimina daga musulmai wa bin sabili aba baqo almunkadi fi sawar wanda guzurin sa yanke a halin tafiya min almuslimina daga musulmai ay ya sayi ko nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yi ne ya cancanta wal asnab al arba da sunfin nan guda hudu alama kana ya kasimu bisa ga yadda za a raba shi min anna li kulli min al arba'ati kowanne daga cikin su hudun nan kumusul kumusi kumusun kumusi za a ba su walahu baqi na gare ragon kun gane kumusun kumusi to kayan ganiman sai a raba shi gida biyar ɗaya biyu uku hudu biyar to wannan hudun sai a bar wa manzan Allah e wannan hudun sai a bar shi a gefe wannan ɗayan kuma a sake raba shi ɗaya biyu uku hudu biyar a ba wa nan da muka faɗa wancan kuma manzan Allah shi ya sanya da zai da shi kumusi a biyar a raba a ɗau ɗaya kumusun kumusi a ɗayan a ɗauka a raba shi biyar wannan ɗayan biyar sunansa kumusi to a cikin ɗayan kuma aka raba shi biyar ya zama kumusun kumusi yawwa don aka zo mutum da yawa ya kasa ya za a raba wannan raban ganiman bai sani ba to wannan shine za a ɗauki ɗaya a biyar ɗayan kuma a raba shi biyar a ba waɗannan mutane wannan hudu da ya rage manzon Allah abin da ya kamata sai yayi a kai to Allah haka yake nufi na'am wa bani sabili kai la yakuna dulatan baina laganiya minkum ana so a ba bako kai la ba da banza ba ya kona dulatan muta dawulan kar wannan kayan ganima ya dinga juyawa tsakanin mawadata a cikin ku an ji yaki an da wannan yana da kuɗi wannan yana da kuɗi idan ba a yi wannan tsarin ba tunda kowa mawadata ne aka sake mayar musu to miskine me aka ce da su kaga dukiya ya sake komawa hannun masu ƙarfi Allah abin da yake nufi masu ƙarfi suna da hito marasa ƙarfin ma a mai da su masu ƙarfi in ku ba yi wannan tsarin ba kai la ya kuna daulatan dukiyan sai dinga juya ai da kaji ana daula wani yana da daula an ce yana da daula ma ba yaban ka akai ba yana hannunka ne gobe yana hannun wani duk abin da zai juya hannunka ya ga hannun wannan sunansa daula eh abun da baya tsayawa guri ɗaya yau yana hannun wannan gobe yana hannun wannan jibi yana wani hannun wannan to sunansa daula to yi ne kai la ya kuna daulatan kada wannan dukiya ya zama daula a dinga juya shi bainan lagani yawo tsakanin mawadata minkum daga cikinsu koma bayan talakawa wa ma atakum rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma atakum rasulu duk abin da manzon Allah ya baku min albayyi na kayan ganima wa gairihi da wani kayan ganima fa ku zu ku riƙi abin wa ma na hekum aunu abin da manzon Allah ya na ku kuwa fanta hu ku hannu to amma malamai sukan yi wa ayar tawili da yawa wasu suna fassarawa da bangaren umarni umarni na hadisi da hana ne ko kuma nasin qur'ani ayi umarni ko a hana to yawancin mutane da shi suke fassarawa amma nan kuma malamin ya kawo zahirin yace wato ana nufin hadisi ne wakila wani kauli ai man atakum min da'atihi da abin da yazo muku da hina ayu Allah biya fa malu ku aikata wa ma nahakum anu abin da ya hana ku min masiyati na sabon Allah fa jitanibu ku nisanta to ayan nan ana masa tawili daban-daban ya fi goma Allah kuma shi ne masani amma duk abinda manzon Allah ya baka karba wanda bai baka ba ya hana ka ka hannu eh hanawan akwai abin da yake gane ma wanda kai baka sani ba واتقوا الله مم.
إن الله شديد العقاب wata kula jama'a ji tsoron Allah inna Allah kaga Allah madaukakin sarki shadidu liqabi shine mai tsananin ukuba abin da yasa Allah ya faɗa haka duk wani ukuba in ba na Allah bane ba komai bane za a iya ganin ƙaryen ukuba yanzu na mutum ya sa ka ya dinga duka ya dinga duka ya dinga duka yi da dukan abu ɗaya ya rage kurum in ya kai ya kasai ne babu to ya Allah zai kawo mutum zai fara yi to ka ji matsala sai wannan sai ya kai yi wannan sai ka mutum ba za a fara yi to ka wannan kuma ka mutu nasa ya kare to ka ji dalili kenan saboda haka ji tsoron Allah yi mana ai abin sai ya je matuƙa kuma sai a lo a mai da abin ya zama sabo lil fuqara'i للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله مم.
أولئك هم الصادقون Allah ya ce lil fuqara'i su talakawa mutallaqun nabi mahuzun ajam ai al muhajirin yana ba su mamaki su ma su ne wanda suke talakawa ne muhajirin allazina ukhriju min diya wanda aka bar da su daga gidajen wa amwalum da dukiyarsu yabtaguna far- saboda neman yardan Allah wa ruwanan da neman yardan Allah da falalan Allah an yi wannan ne tun daga ranar yakin hudubiya aka fara ko ran da aka yi sulu da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka kulla sulhun akan cewa to in an yarda za a yi sulhu da manzon Allah sai dai manzon Allah baba na zai higa maka ba sai shekara mai zuwa shekara mai zuwa ma in ya higa maka ya yarda ba zai yi kwana uku ba manzon Allah ya ce na yarda to bayan ba za ka yi kwana uku ba ka yarda idan ka zo maka idan musulmi ya musulunta ya zo za ka mayar mana shi cikin kafirai manzon Allah ya ce na yarda ka yarda idan mu naka musulmi ya zama kafiri ya zo gumu ba za mu mayar maka ba manzon Allah ya ce na yarda in yanzu musulmi ya yi ridda ya yi ga cikin kafiran manzon Allah ba zai mayar ba kan haka aka ɗaura shargin ba zai mayar musu ba idan kuma mutumin kafiri ya musulunta ya zo gurin manzon Allah zai bi shi zuwa Madina manzon Allah zai ɗauki wannan ya mayar musu wannan magana sai wa sahabbai nauyi sa- manzon Allah ya ce ba kuma ba ruwanku a yadda da sharadi shikenan a gama kulla sulhu aka rubuta to a rubuta ni Muhammadu Rasulullah suka kai dai magana da yana da yawa dai a tsakani kowa ya ji ba sai an gaya muku ba to daga nan dai da kulla sulhu ana gama kulla sulhu sai ga wani mutum ya zo da anko a wuya da hannu yana ya manzan Allah ya manzan Allah ya manzan Allah manzo Allah ya ce ne ne ya ce wallahi guduwa ne a cikin kafiran nan na maka zan je kan je Madina sai ga wasu mutane sun zo da gudu sun ce yawwa wannan shine na farko kamar mana kamar mana yace manzon Allah akan bin Allah fa ake mun baka ga yadda na kwato a cikin kafaran nan nazo ka duba wuya na da ankwa hannuna da ankwa ya maki Allah in kamar da ni kai ne za su yi suka ce abu ba mu ha'inci sai kuma yace to me matsayina na kuma aka ce wannan wahalan ka dauka matsayin ibada ka je kai ta yi a ba mu ha'inci yace manzon Allah yake ne yana ji da ƙarfi aka jaye aka mai da shi ana mai da wannan mutumin ba da dadewa ba kuma sai ga bi sun gudu suna manzon Allah ka ce ce manzon Allah annabi da ya ga sai ga kafirai bi da gudu dab dab dama ba da wannan muka alƙawari ba musu suka ce ya ma'aikin Allah in ka bar mu fa muka koma fa za su kai mu manzon Allah ya ce eh kai wanku dauka matsayin ibada in ko wahantar da kowa yake yana matsayin ibada ku je yanzu da Allah ku koma dama mu ba ma yaudara mun ce da wannan alƙawarin to da ana karɓan wayannan mutane biyun kaga Allah sabai suka ce ma'aikin Allah wani wani ira bane ce ba komai Allah zai nuna mafita Hmm, ai muka yi alƙawari ba ma bari Allah zai bada mafita ana karɓa mutum ɗayan ko ne ba shi da gurin manzo Allah ba suka kashe shi suka ce kai ne zaka bi shi an kashe ka da ya ga an kai ɗayan ɗayan kuma da ya zura da gudu Allah ya ba iko sai ya kurin ya nufi daji nan gaba aka yi gagarin bincike duk wanda yake niyan zai ba annabi an gane kurin mu kashe ba ma sai mun bari sun fita ba kai kana da labari eh ai duk wanda zai ba manzo Allah kisa ne in ka ji kurin labari sai ka gudu wannan ya ji a garin sai ya gudu wannan sai ya gudu masu guduwan hijiran aka samu mutum saba'in su in sun je madina annabi ya mai da su idan sun komo maka a kai yanzu kurin su kuma inda suka taru tsakanin siriya da maka suka ce kun san alƙalancin da za mu yi wa kanmu suka ce mu zama 'yan fashi yi mu zama yadda mu zama 'yan fashi aka ce to yi kenan suka mai da hankali aka aka duk mutumin makan zai je madina ya ce maki mu ne a kashe shi sai suka yi kabiri a siriyan ka taso daga fatauci a kama a kashe ka a kwace dukiyar da yanan su ma kurin wannan suka ce a fasauki kurin hanyar maka zuwa siriya baya biyuwa mutane saba'in sun tare shi ne kafiran suka aika manzon Allah dan Allah dan annabi duk wanda ya gudu a cikin mutanen ka karkamiyar mana ka rike su in dai mutum ya gudu a cikin jama'ar ka ya je gunmu ya bar mu ya je gunka manzon Allah muna roƙon ka wannan alƙawarin mutanen ka in sun dawo in mutanen ka sun biyo ka a mayar mana alƙawarin ba ma so a karya suka suka ce wani alƙawarin ya dame mu ba ma so ba ku so eh ba to a karya a karya manzon Allah ya ce mutanen nan saba'in waye ne komandan sa gurin wane ne ce ku je ku ce inji ni su zo Madina babu mu ba ma yaudara da kansu suka zo suka kwaza alƙawarin su saba'in nan ana faɗa gaba ɗaya suka zo Madina hanya ya gyara alƙawari kuma sun karya to yi yasa manzon Allah ya ce ba komai Allah zai yi ikon sa yi yasa lamarin manzon Allah sai Allah ni kai na abin na tunani wai wannan ina fata ina budin zai zo to sai mun gani muna ta bi kurin ta inda ba tunani su da kansu suka ce a karya abin ya dame su to in Allah zai yi budi aka ce Allah to karka zama da su ne da wannan damar da tuntuni sun karya to saboda haka alƙawari yana da wahala shine irin wannan duk Allah yake gaya manzon Allah ne Allah ya ce da hin fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasul to wayancan mutanen fa su ake nufi da su yanzu anan wanda suka kaura din wanda yanzu na baku labari allazina ukhriju min diyarihim wa amwalahu bayan me za ka fitar su yau ta gona fadalan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah hakika sun taimaka addinin Allah wa rasuluhu sun taimaka manzon Allah ulaika wayannan mutane kuwa ومصادقون سنة وانت زغزغتا في إيمان والذين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة الله يتي والذين سنة وانت تبوأوا الدار سكجوا سكجوا زونا مدينة صحابا من زن الله كنا الله يدي يقدامه banda lamarin Allah zai nuna ikonsa zai yi abin da ba dalili ya kai ya zo ya zo ya ji karatu sai a masa addu'a ya zo eh za a raba takara Allah ya saka wani bawan Allah ne jama'a wanda ya taimaka addini shi ya ba ku yanka ba tirela ɗaya kuka ci ni ma na ci da kowa ya je ko yawwa kuma za a masa addu'a Allah ya rufa masa asiri ta sanadiyar haka maga Allah ya nuna ikonsa to bari mu je karatu inda muka zai na malam Ahmadu takaran nan allazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa so so eh wannan Allah yana jinjina wa mutanen Madina eh banda Allah yana da iko yadda ya ga dama zai yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin ka manzon Allah wai ka ce ba ka son ganin sa kai malamai ku yi wa kanku adalci ka daina cewa kai malami wa ne ba a son ka me matsayin wanda ya ce annabi ba ya bar masa garin sa ba yau ake yi ba fa manzon Allah mu yanzu mun ganya mafarki sau daya tamu ta kare tamu kuma ta yi daidai to aka ce shi ne ba a son ganin sa shi ne matsala aka matsa abin sai da ya zama uku fitan ya zama haɗari yawwa fitan ya zama ku kula da karatun da nake muku da Allah ku rabu da su fitan ya zama haɗari zaman ma a garin ya zama haɗari wallahi idan ba ƙaura ba bala'in gwara ƙauran dan da ba manzon Allah bai ƙaura ba yaƙi za a fara a Madina kuma danginsa ne faɗa a cikin garinka ba nasara kai da mutanen garinka kuna faɗa ba nasara to me ya kamata idan an fita ya fi sauƙi yanzu a nan garin wani ya taba ka wani ya taba ka malamin ne yake faɗa da mutanen garin sa in maki na ne yi wanda ya zo bai san makiyin ka ba kawai ne malami ne da yan garin su yake faɗa munafukai sai su juya alkhairin ya zama sharri manzon Allah yana da iko da makan idan ya zauna aka bayi dama za a kai mutanen makan duka amma munafukai za su juya juya wa akalar maganar mazauni ba zai yoyu ba to me ya kamata a yi Allah sai ya fito da hijira ya ce manzo Allah kaura a je Madina sai da na abubakar kafin hijiran Allah ya haskaka kirjinsa ya sayi raƙuma biyu da kayan shimfiɗar raƙuma sai da na abubakar ya ajiya gaban manzon Allah manzon Allah ya ce lamarin addinin nan ko da Allah zai ce mu kaura na yi tanadi fa yana kafin Allah ya faɗa an san niyyar Allah kai ka je su bayan Allah eh to rana tsaka sai manzon Allah ya zo gidan sai da na abubakar a lokacin da abubakar bai saba ganin manzon Allah ba yana zuwa ce manzon Allah kaura ne ya yi koyar wannan zuwan naka akwai dalili daga Allah yanzu akwai dalili daga Allah yanzu ba lokacin zuwan ka gidan nan bane wannan zuwan akwai dalili yace eh magana kaura ce Allah ya yarda amma Allah ya ce abokin fita na kai ne eh sauran jama'a masu ƙarfi wanda za su iya su yi gaba ni da kai Allah ya ce za mu fita to wa za a bari halifa aka ce ali ibn abi dalib a daina surutu jama'a ku yi shiru kurin an ba ku ku karba don Allah kowa ya nutsu ya ji karatun da ake gaya ma abin da aka mika ma annabi kara sai ka karba kuna fahimta to yi kenan aka ce an fitu ku yi shiru bari halifa ya ce ali ibn abi dalib shi za mu bari manzo Allah ya kira sayyidina ali ya ce ali zan barka kan gado na ka hauka lallaba ka kwanta kafiran idan sun zo nema na idan an fita gaba ɗaya abin ba zai kyau ba fitar sai da fulani sai an bar wani yana jan hankalin mutane wasu suna tafiya gaba sai da nali aka bari ya zauna akan gadon manzon Allah ya karbi bargon manzon Allah ya zauna ya ce duk masifar da za ta zo ali kai ka tare ta ya ce samitu wa ɗatu naji kuma nabi ina umaru ina wane ina wane manyan masu ƙarfi ya ce ku fita zuwa madina kowa ba wai haka za ka fita takwabinka za ka kada ka kada ka yi haske ka ce mun kama hanya wanda ya ga bai yadda bai bi mu wayannan dan sai yawa da wani zarata suka dinga fita suka dinga manya a gungun farko an fita kawai mutum ɗari uku nan gaban fitan ya zama haɗari kai da baka fita mutum ba zai yoyi ba kurin kana hirin fita za a kai ka kurin yayi ya kai ya an gane garin ya amsa wani ya fita wani ya fita wani ya fita to yaya me kuke jira kudin su ma sun dau takobi an mun yi ta ana cikin wannan kuma a je nan mitin a je nan sai mitin ya kai da aka je gurin wato wani babban mayaƙi jarumi aka yi kwangila da ya ce ya ya ce shi zai iya zuwa da manzon Allah ko ya zo da shi ko ya zo da kansa abin ba daɗin faɗa eh ya faɗi haka ya ce ya ɗau kwangilan abuja ya ce to mun baka mata budurwai na ƙasar rumawa guda dubu guda saba'in kai mun baka budurwa irin na ƙasar indiya guda saba'in mun baka zinari dubu kaza mun baka azurfa dubu kaza mun baka diamond dubu kaza yayi ya ce yayi ya ɗauka zai zo da manzon Allah akan wannan kwangila sai abu jahal ya ce to ragewa maka in ka zo mun linka maka shi kenan daga nan ya hau doki manzon Allah da sai na bukar an kama hanya tafiya ake tafiya ake tafiya ake can aka ji motsi ba yi annabi baya waiwaye eh Allah ya dauke masa waiwaye wahala ne Allah baya son manzon Allah ya wahala a bayan yana kallon na gaban Allah ya ce in kai haka an wahal da manzon Allah ya ce ta bayan ma ka gani shine sai sanadiyar da baya waiwaye kuma ita da tafiya in dare kai daren ya dama shi manzon Allah daren yayi idan sa ba dare baya hana manzon Allah gani yadda yake gani da rana haka yake gani da dare kuma tafiya in manzon Allah yana yi da kaji malaman ruwaya suna cewa kaman gangarowa yake a tudu to yadda ake wa manzon Allah wannan tafiyar ni ne zan gaya muku yadda tafiyar yake yanzu kaman kai ne ka je airport ko wani guri ka taka bel bel yana juya kana taka ya kake tafiya to yi kasan ake ja yi kasan ne yake jawuwa don karman annabi ya wahala ba yi ne yake taka kasa irin kai ta daga yawu za a dinga jansa shi manzon Allah baya so ya wahala to saurin nan da ka gani to janta ake kurin ya tafi inda yake so a irin lokacin da yake so duk abu da ka gani ba abin da Allah ya bai wa manzon Allah haka babu shi wani malami ne mai ilimi ya gano haka yace kasar ake ja in an ja shine za ga yana sauri shi maimakon ya taka ta to ita take taka kanta take jawowa ba ka ga kamanta lokacin da ya je fatauci daga siriya zuwa ku ba da labari zuwa maka da aka ci riba na na khadija bai fi minti talatin ba ya zo madina ka ɗauke tafsirin ka yana nan kuna ji daga nan wanda ya ɗau kwangilin zai zo da manzan Allah ko da kan manzan Allah su raga ɗan maliku ana waiwayawa ya cimma annabi abubakar ya ce ya manzan Allah ga wani yana biye da mu manzan Allah ya kalla haka ya kalla kurin sai ya zare ta komi sai ya ce ya arari ku ziyin ƙasa kama shi sai ƙasa ta kama shi iya gwiwa ya ce amana amana ni ɗan aike ne ba ni amana ne sai ce to tun da ɗan aike ne ka sake shi ya sake shi gaba kaɗan ya tuna kwangilan da aka yi kuɗin yana da yawa ya komo ya zare takobi a nuna ya ce kama shi ya kama iya nan sai da kasa ya kama iya kirji sai ya sauka ya zo gaban manzo Allah ya ce wai Allah nan naka yana ina ne Allah naka na gwal ne ko na diamond ne ko na zinari ne ko na azurfa ne yana rike ni bana gani a wannan gurin Allah ya sauke kul huwallahu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad to a lokacin Allah ya sauke wannan aya ya Allah na ba haka yake ba ga zubbarsa ga zubbarsa suraga dan mali yace to manzo Allah haka ne na musulunta amma ka nuna min aikin da zan yi wa musulunci yace aiki guda ɗaya ne me bayan mu yace ana biye da kai mutum ya hu dubu suna neman ka yace to kai hanyar da zaka salwantar da su kudin ka je maka ma ka zauna kai wa Allah aiki daga nan suraga dan maliku ya dawo sai ya gankan kana cewa kai zo zo zo ina za ka Muhammad nake ne ba sai ka ce inan inan ni daga nan din nake na gure sai tura nan ya tura wannan nan ya tura wannan nan har manzon Allah suka je suka yi ga kogon Hira wayannan mutane ba wanda ya cimma shi zura ga dan Malik aikin da maza Allah yace zo wannan kwangilan da aka dauke ka ba zinari aka baka yace baka so kambi na sarkin Kisra ya ya hau kanka sarkin Kisra yana da hula hulan nan duk duniya a lokacin daga hi sai sarkin Kaisara sai sarkin Rum sai sarkin Faris hulan su hudu ne duk kudinka a duniya baka yi saka yi ba ran da aka ci kisra da yaƙi babban gunkin da yake tsaye a cocin kisra gunkin ya yi haka da hannu shi gunkin kudin yana tsaye haka ya nuna ƙasa sai khalid ibn walidu ya zo gurin da aba ubai da amir ibn jarraha an gama cin sarkin kisra da yaƙi suka kalli gunki ya ce zo aba ubai da ya zo khalid ya zo ya ce kai me bayanin ka akan gunkin nan ya ce bari mu zuba masa ido ana kallon gunki ana kallon gunki sai a ba ubai da ya ce na gane manufar gunki shi gunkin mun gane manufarsa Khalid ibn Walid ya ce ni ma na gane manufarsa ya ce me ka gane ya ce a rugurguza ya ce a'a akwai karancin ilimi a tare da kai ba ba karya gunkin nan bane to me ka gane ya ce ka kalli hannun gunki ne haka ya ce ina sadaukan manzon Allah ga mu ku tona gurin inda gunkin ya nuna da aka dinga sa gatari dinari ne abin ne a gurin asalin taskar sarkin kisiran gunkin ya nuna haka da hannu nan fa akwai magana abu ubaida ya ce lalle ya ce khalid ya ce kana gaba da ni a ba ubaida shi abin da ya gane a rugurguza kafiri shi abin da ya gane ya ce ba wannan bane ya ce inda ya nuna akwai magana da aka ji aka fasa diamond ne zinari duk dukiyar suna gurin shi gunkin da ya haka a fadan yake gunkin ba da yake sai haka nan to wannan rana ba gane wannan ilimin ba sai agun aba ubai rubun jarra to yace ba ka so ran da muka ci sarkin kisra da yaƙi kambun nan ya koma kanka to ba ci sarkin kisra da yaƙi ba sai zamanin sayyidina umaru a zamanin sayyidina umaru kambun sarkin kisra na sayyidina umaru sayyidina umar aka kawo masa yace ina ye wannan sabi ku ga suraga bin malik ga nan yace to ka dora kanka suraka ya ɗauki kambi ya ɗora kansa sai zabai suka ce saddaka rasulullahi manzon Allah ya yi gaskiya ga maganar da ya faɗa yau mun gani to suraka daga baya ya samu kambin ya hau kansa da ya dawo manzon Allah suka yi ga kogon hira satin su guda dan gidan sai na bukar yana kawo musu abinci kafiran suna kewaya a kurciya ta tare kofar gizo gizo ya zo ya yani bayan nan aka yin duniya sai na bukar ya ga wani rami sai kai kafa ya toshi sai wani abu ya cije shi sai ya zare ta maza wani abu ya ce ya ce shugaban aljini ne ya zo zai gaida ni kana shi kawo kabar naka manzo Allah ya karba ya toba ya toba ya toba ya ce ba wani abu amma karshen rayuwarka guban nan za ta taso shi yasa abubakar din umarin yayi mutuwan shahada karshen rayuwarsa dafin mucijin ne ya taso shine sanadiyar shahadar to bayan haka aka yi kusan sati aka fita ana tafiya aka tada wani makiyayi mai kiwon nan yana kiwo sai sai na abubakar ya ce kai za ka ba mu nono a ba manzon Allah manzon Allah ya ce ina jin barci ya ce to yake ne ya gyara kasa ya gyara aka yi hulo annabi ya kwanta abubakar ya kawo nono lokacin da ya kawo nonon abubakar din to kafiran sun kusa zuwa shi ba zai iya tada annabi muhammadu ba kudin sai annabi ya bude da ya ce na san manufarka kana so mu matsa gaba ko ya ce ya ce to ga nono kai ya maza Allah ya aka ta aka yi gaba an yi gaba an ci zango bakwai na takwas na tara sai maza Allah ya ce a tsaya a jira masu zuwa aka dinga taruwa aka dinga taruwa aka dinga taruwa duk wanda ya raka manzon Allah an tare a nan to a lokacin labari ya kai Madina ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine yau bakon ku zai zo garin ku mutanen Madina mai fante gida ya fante mai gyara ya gyara mai gyara kofar gida kowa so yake ga wa gidan waye Annabi Muhammadu yau zai sauka ana jira wannan ya ce wannan Abu Ayyuba al-Ansari sai ce to talaka masu kuɗi sun gyara gidansu mu kuma asuwa ya ce Allah dai ka san kurin mu dai murnar mu manzon Allah ya zo garin mu daga nan da annabi ya kusan zuwa ake hawa kan dutse sai a hau dutse a tambaya an so wace kai yaya akwai labari a ce labari yana zuwa amma dai bamu ga wata ba ya kusan kullowa eh wannan ma sai a hau dududu a je katanga yaya wata ya kama ce bai kama ba tsohi tsoho dan ya karata sai za ga ya hau itace yana hawa yana duba dibino ko zai ga manzon Allah bari mu gani ko ya kusa zuwa ana ta yi a sauka can an jima kurin za ka barke da ihu ai mun rayuwa ba a tasbihi kurin ihu aka danna ya aka ce ga can wuta ya fito dala Allah badaru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukuru alaina ma da alillahi da'i wannan wakar ai ga dala albadar alaina yau wata ya leko mu wajaba shukuru godiya ya tabbata gare mu ma da alillahi da'i mai kira a zo a bi Allah zai zo ya kira mu to manzon Allah da ya zo bakin garin Madina garin ya barke ba a jin maganan kowa kowa yana godiya sai ya tadda wasu gungun samari Muhammadu Abdun Salihu Ahmadu Abdun Salihu Muhammadu Abdun Salihu a gaban annabi fa kaga gumi nan ya taso wa mutum nan gumi ana jibi Muhammadu Abdun Salihu Ahmadu sai da manzon Allah ya ce Allah wa'yannan ina son su Allah ka so su ya ce Allah ka ji wa'yannan ‘yan uwana ne ina son su Allah ka so su annabi ya faɗa sa uku ya ce to an gode da aikinku sai ya wuce gaba yana zuwa sai ga danginsa na ɓangaren mahaifiyarsa aminatu binta wahabin min bani nijari su dangin uwar manzon Allah ba su da kowa ba sai suka taru mata zur na na jawari min bani nijari ya baza Muhammadu min jari, na na jawari min banin nijari ya habaza Muhammadu min jari. Annabi ya tsaya yana kallon suna cewa mu ne kabilar ‘ya'ya budurwai na kabilan bani nijari mu da kai jininmu ɗaya ta ɓangaren uwa. To saboda haka na hana jawari min banin ya habaza madalla Muhammadu min jari yau ka zama mu danginmu ne ka zama makocinmu to mu ma mun taya murna matan nan zuriyar manzon Allah na bangaren uwa kowanne suka dinga godiya annabi ya ce Allah wa'annan dangi na ne jini na ne dangin mahaifiyata ce Allah ka so su ni ina son su amma kai Allah ka so su daga ya faɗa an sa hannu fa dan tafiyar ba shi kadai bane ai jibril yana gurin mikail yana gurin israfil yana gurin fadan ne yake tafiya kurin Allah ka so su kurin dan ka ji ne an rubuta an gaya masa wanda za su faɗa fadar Allah an je lahiran su ne a can to a ran nan suna gurin duk mala'iku na duniya shugaban su Jibrilu baya rabuwa da Annabi Allah ka so su kurin an sa takarda an faɗa yana faɗa Allah ya zo sun sani kurin daga an sa hannu wallahi ba za a san kare ba shi maganar annabin kurin yake so a ji Mika'ilu yana fadar azra'ilu mai ɗauke rai yana fadar fadar allah gaba ɗaya ana gurin duk wanda za a ce wane ana nan sai dai wasu wanda suna can kurin ma'aikata amma nan da annabi zai je madina duk wani kusa da shi ake tafiya in kaga an barka a jiran gari shi kenan ba kai komai ba ne yanzu da za a kaura daga lagos zuwa abuja wa haka bar su a can duk jigajigai ministoci da su za a zo gwamnoni da su za a zo waye da su ba wanda za a bari sai ma'aikaci mai kula da guri wallahi manzon Allah yana tafiya duk duniya haka yake tafiya a fadar Allah duk wanda zaka ce wane alayi rahini abin tsoro yana tare da annabi Muhammadu to me yasa ba ka gani ba ka san su bane kurin manzon Allah yana cewa Allah ka so su an sa hannu ba ka ga yadda ya ta yin ban ya ta yin tinkaho yace Abubakar yace na baka aljanna ya ce ta bayu an rubuta an sa hannu ana zuwa lauhin mahuri sai an yi cike cike daga ya faɗa a nan a can allon akwai masu jira nan da nan za a gyara umaru na baka aljanna usman na baka aba ubaida na baka ya ba mutum goma yu ya ce a tsaya haka kuma sai mun numfasa aljannan ba ne yake nema da aiki ba in ya baka billahi lazi ta bayu to ta zace gidansa ne dan shi aka yi gidansa ne ya sa masoyinsa ya hana maƙiyansa yiga kuma sai ne kuma an ce gidan yana hannun ka sai kake jira ko masallacin da ne ana da iko da maka ce wane yiga wane yiga akwai mai magana to ina ga ma aljanna wannan da ka gani dan manzon Allah aka yi ba dan kowa ba dan shi aka yana da wannan bujum taron nan manzon Allah yayi wannan sai mala'iku suka ce to jibril ya zai ce Allah ya ce in gaya ma taguwarka karka durkusar da ita inda ita taguwan an mata wahayi inda ake so a nan za ta tsugunna ka zuba mata ita manzo Allah yana kan taguwa tana tafiya wannan mai kudin yace manzo Allah ko a gidana ne baya ce a komai aka zo daidai kofar gidan Abu Ayyuba al-Ansari taguwa sai gurub ya durkusar da gwiwa shi kofar gidan gidan Abu Ayyuba sai da muka bi a tarihi muka samo sirrin gidan asalin gidan gidan su Salma ce ‘yar amuru wanda aka ɗauke ta aka aurawa aka aurawa Hashim Hashim da Salma aka haifi Shaibatul Hamdihi ne Abdul Mudallabi hi gidan kakan manzon Allah ne gidansu ne na asali yau da gobe ya dawo da bainan nazi ya koma hannun Abu Ayyuba al-Ansari gidan Salma ce Salma ‘yar amuru to gidansu ne wannan gidan da Hashim ya auri Salma to yana zaune a gidan a nan aka haifi kakan Annabi Muhammadu Abdul Mudallabi to da ya zo gidan kuma aka sauke shi a gidan ba wani gida bane nan ne shi Abu Ayyuba yau da gobe gida ya koma hannun sa amma Annabi hiba ba ko bane a Madina gidansu ya sauka eh menene hikima a gidan wani dan mutumin ya samu lada kurin shi ba bako bane a gidansu ya sauka sannan sirrin ƙaura Allah ya warware mana ita kai dai da ganin manzon Allah ya bar maka ya je madina kaga bakunta ya je a'a muna nuna maka sirri a madinan sayyidina hashim da ya tashi zai je siriya madina ya je a madina ya auri amru ya auri salma da ya auri salma a madina aka auri abdulmudallabi aka haifi abdulmudallabi daga nan ana da cikin abdulmudallabi ya fice siriya asiriya bai dawo ba kwanan ya kare nan ya rasu sun mudallabi suka dawo suna zuwa bayan sun zo salma tana da ciki suka fice makka bayan sun fice makka aka haifi shaibatul hamdi shine abdul mudallabi da aka haife yi shekaransa ɗaya ko biyu ya yi girman ɗan shekara bakwai sannan sai aka ce to ya ba da saƙo gafa yaro mai suna kaza rafanansa sun wofantar da yana so ya koma gidansu fa su tuna da alkawarin da aka yi da kakansu to kakan manzon Allah a Madina aka haife shi kana gane wannan sirri mahaifiyar manzon Allah mahaifin manzon Allah sayyidina Abdullahi da ya tayi zai je sayan kayan suna ba ya je Madina ya je mahaifiyar manzon Allah kabarinsa yana Madina garin da babanka yana garin kakanka yana garin kai bako ne to Allah ne hukunta wannan domin manzon Allah zai koma Madina nan kabarinsa zai tabbata a Madina ya za maza aka aika babansa sai da na Abdullahi ya riga shi zuwa daga baya manzon Allah ya bi baya ya je gida kuma na gidan kakansa a nan ya sauka daga baya manzon Allah ya gidansa ya yi masallacinsa aka zo ma masallacinsa Abu Dauda ya faɗa wani gu ne makabartan mushrikai wannan gurin idan an tona kabarin mushriki in yayi tudu sai a yi lebur sai a tono mushrikin in bai tudu ba a yi lebar da haka haka gyara haka gyara aka yi wannan masallacin ne yau a madina to wannan gurin bayan an yi kaɗan manzala yana da buƙatar gadi sai da na usman ya cire kuɗi ya ce a gaya musu duk filin ya biya ya biya ya cire kuɗi ya biya manzala ya ce to wa zai biya filin nan mu ƙara masallaci za a bashi aljanna sai da na usman ya ce ya biya nawa ne ya ce ya biya ya ce to an baka aljanna ya ce to na biya to wannan shine sanadiyar zuwan manzon Allah ya zauna wanda aka wuce mutane ta to mu je ayan mu karanta sai mu yi magana dama muna jiran bakon mu na'am والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم مم.
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مم.
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم to خساسة Allah madaukakin sarki ya bada labarin muhajirai allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim sun bar dukiyansu kai mutane sun nuna manzon Allah kauna ba za ku taba sani ba duk wanda yake maka Abdurrahman ibn Awfi yana da dukiya a yanzu guluniya ne da ya tayi zai bar Madina maka zai je Madina yace a tun da naki garin yace dukiyan ma da na samu a garin ba na kauna ya bar dukiyan yace manzon Allah muke so mun ce shine to mu tsaya kan imanin mu rigansa ya kada ya tafi Madina babban attajiri ne fa ba irinsa ba a lokacin da ya tayi wannan ma attajirin ya ga wannan wannan ma ya ga dukiyar bari ya kai in ka tayi kudin daga kai ta yan sharanka inda dan wani mayafinka da zaka rubuta ka bi manzon Allah ba wanda ya je Madina da kuɗi da aka bar manzon aka bar Makka aka ce kayan Makka ma ba ma so dama muna ga darajar kayan ne don wanda yake garin tunda an ƙi mu ma mun ƙi ku mun ƙi kayan ku mun ƙi gonar ku mun ƙi dukiyar ku kuma dangin namu mun ƙi ku kurin ga wanda muke so sabon manzon Allah yanzu irin wannan aiki mutumin yanzu zai iya ka tsaura sai ya dinga jele ai na bar kuɗi gid- gid- kuɗi gona na ne ban sayar ba ai ana cewa manzon Allah ya tafi akwai wani abu to wallahi haka suka bari suka zo maka suka zo Madina da suka zo Madina bari ka ji su ko mutanen Madina irin nasu kokarin shine Allah yake cewa yabtaguna faradan min Allah wa rirwan eh wa yanzuruna ulaika allazina tabawu dara suka zaunar da su wal imana su ne mutanen Madina min qablihim na can gabanin ibuna an man hajara ilayhim duk wanda ya kaura ya je gunsu suna so manzon Allah da suka je sahabban mutanen Madina ruwu suka ce wa manzon Allah aka- manzon Allah eh wa za ka bani bakon kai gida na sai a ce na baka wannan sai ka ce to shikenan sai manzon Allah ya ce kai da hi dan uwa ne in ka mutu ya ci gadan ka in ya mutu ka ci gadan ka kun zama yan uwancaka manzon Allah sai in ka rike hannun dan uwanka haka ba za ka bar sai ka je gidanka kana zuwa gidanka ce dan uwa daga nan fa ba suna yanzu da ka ji ana dan uwa to a sahabban manzon Allah ne a muhajirai dan uwa eh to zo mana kana zuwa gidanka farkon abin da za ka ba matanka za ka fito da su ɗaya biyu uku hudu ka ce kaga wannan ya tana da gashi kaga wannan tana da sura wannan tana da kyakkyawan hali wannan tana da gata nan dai wanne kake so zan saka an sa ma idan aura ma wanne kake so ka dube su dai in ka ce wannan da wannan ya ce to ke na sake ki na sake ki shikenan sai ya mayar gidansa eh daga an saka yi kenan an jima suna yin idda kuma sai ya ɗauko dukiya ya ce gashi sadaki ka biya in ka biya sannan ya ce kaga gidana eh a nan sai ya sa kurtu kyar zai ce wannan rabin naka wannan rabin gidan nawa dukiyar sadaka zai zo ya balle ya ce na baka rabin dukiya rabin dukiyar nawa ya dauki matansa biyu ya baka ya dau ba biyun ya ce ni da kai dan uwa ne to sai da aka karasa wanda annabi ya zo da su wasu suna zuwa nema ba su samu ba ina wani babu sai a ce to mu muna jira in wani ya zo daga baya ka ba mu su gaba ɗaya wanda suka je manzon Allah ya nemi sahabi ɗaya babu ina wane na gama da wane wane da wane an zo muna neman baki manzo Allah baki sun kare sai ce to za mu zauna ko wani zai biyo bayan ka da Allah manzo Allah ya zo ni na ni na kama annabi Muhammadu yadda aka yi annaba haka mutanen Madina Allah zai bar su ka duba share hawaye irin wannan kai yanzu wannan ba a je karhe ba a zamani ka duba an je mu- shi dama ba kansa yake ji ba jama'ar da ya dauko mutum ya bar matarsa ya bar iyalansa ya bar dukiyarsa dan kai an taho an zo garin nan dole ka dinga tunanin su an an dauke ma su gaba daya Abdurrahman dan Auhi wani mutum ya jaye aka gama shi da wani mutum ya kai gidansa ya ce mata na biyu na baka biyu in sun gama idda dukiya aka kawo na dinari bol aka ce gahi an baka rabi ya ce barakallahu fika wani alika wani malika dulluni ala kuki ya ce ba mu zo daga madina zuwa maka dan ka ban matarka ba ba na so eh ban zo daga maka dan madina ka ɗau dukiyanka ka bani ba ba na bukata gida ba ya ce wannan zan zauna kafin na yana ba mu ba ma dogara da kayan wani ba ma yin haka eh dulluni ala zuki ni dan kasuwa ne aikin da nake so ka nuna min kasuwannin kusa da madina kur eh ya zo kuma zalama na barka da su ba lafiya ma da lafiya to ka san aiki mu za mu je kasuwanci manzo Allah ya ce da lafiya shikenan da ya tayi abin da ya dauka daga kwano sai sun tona shikenan ba komai kwano sai sun tona wannan mutumin ya ce ga kasuwan kiri kasuwan maga ga kasuwan guri ga na haɗeja ga na ina da ka nuna masa yana zuwa kasuwan shi fuda tangula ya rike kwano a hannu ya tsaya tsaye sai wani mutum ya zo da dibino ya ce na sayarwa ne ya ce eh na sayarwa ne sai ka ce za ka siya zan siya ce da sharaɗi ba ni da kuɗi in ka yadda zan sayar in na ciri ban baka kuɗin kai ce na yadda to auna bismillah bismillah aka juya dibino kwano ɗaya kwano biyu kwano uku aka auna ya ce zo mu jira ni da kai duka sai mu jira kai ba yi bana dole ne ai ana jira wani ya ce dibino na sayarwa ne ya ce na sayarwa ne nawa ka siya kwano kaza na auna amma ban ba da kuɗin ba nawa za ka siya kaza ne aka auna a gama ya ce to ga kuɗin ka hima ɗau riban sai ya samu ciku ɗaya da dibino kwano biyu ran farko waye gari ya je ya dawo ya je ya dawo da aka yi sati uku yana zuwa manzon Allah sai ya ji lalle yana taya jikinsa manzon Allah ya ce ya aka yi ne ce wallahi kasuwa ya fara riba har na ya aure da kuɗi na ya ce zawujil bikir au sayyibin ya ce a'a ana zawujil bikir dan ana zawujil sayyibin ya ce awalin walau bi shati manzo Allah ya ce to ka je ko da akuya ne kai walima ana nan kafin ka ce wani abu da aka yi shekara ɗaya na biyu yana yi ya zo gurin manzon Allah ya zana ya ce kuɗi sun dawo sun dawo manzon Allah suna nan ya ce abin da muke bukata me kake so aiwa musulunci eh kuɗi yadda da ka sani sun dawo akwai su me bukata ce musulunci me kake so a yi ana maganan yaƙi ya bada raƙumi dubu ya ce a tafi a je yaƙi aka je ya aka dawo ya ce akwai abu da ake bukata ya ce ga yaƙin tabuka da ya je sai da ya kawo dinari dubu takwas ya ce takwas ne ga dinari dubu hudu ka gaya Allah na bashi gudunmuwa dubu hudu na barwa iyali na ce barakallahu wa bi ma adaitu fi sabilillahi wa bi ma taraktuhu li ahlika ya ce Allah ya albarka da wanda ka ba Allah Allah ya ce ya ji kuma ya baka aljanna ya ce na baka aljanna na baka wanda ka bari a gidan Allah ya masa albarka to lokacin karfe uku yayi za mu tsaya nan mutanen Madina to ja ayan dai mu karanta na'am wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim kasasa wa la yajiduna bala san fi daga kirjin sa hasada ba hasada mimma utu daga abinda sayyidina rasulullahi ya basu na muhajirai wal amwali na dukiyan bani narira wa yuziruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa Allah ne musu wannan jinjina eh dalilin da yasa aka sauke a sahabban manzon Allah ne wani mutum ne ranar layya su bi ne hadisin ya sauka a kansu ranar layya bai yanka dabba ba aka dauka da kafa aka bashi iya abin da aka bashi kai da kafa ya kira matan sai ya ce wance zo ba mu layya ba an dausa da kan kai da kafa an ba mu yace haka ne ce yanzu abin da nake gani mu din fa muna da dama dama kaga tunda an ana dan ka mana kai da kaba wata ran ma za a ka mana biye da haka su wane naman ma idan su ba zai gani ba me shawara yace shawara kurin mu ba su wane yace wallahi na goyi baya haka mai gida aka dau kai da kaban aka ba wannan gida shi ma wanda aka ba yace kai wannan zo wance zo wannan kai da kaban ni da ke ma cinye su wane ba yan uwanmu mahajirai da suka zo fa mai yiwa ba za su gana ban ba a ba su wane su ma suka bayar kai da kaban nan Allah yana kallo da karfe hudu na la'asar yayi aka ce salamu alaikum ami alaikum salamu lafiya aka ce gayi babana ne ya ce in kawo kai da kaba sadaka da aka duba na safan ne kowa ya kasa ci gida takwas ya bi wannan ya ba wannan wannan ya ba yi ne Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim wa yusiruna ala anfusihim walau kana walau kana bihim kasasa wanda dai bai yi layya baka ba kai da gaba ai yana da bukata suna bibita wasu bisa ga kansu walau kana bihim kasasa ko da suna da bukatar abin hadisi na biyu ya sauka ne wani sahabi ne na manzon Allah yana zaune manzon Allah zai bako ya zo gurin sayyidina rasulullahi manzon Allah ya ce jama'a wa zai dauka min nauyin bakon nan nawa amma ladan Allah ne zai biya shi wani sahabi ya ce ma'aikin Allah bani shin kai gidana sai aka ce to an baka da ya je gidansa yi da ya kai gidan kwanansa uku ba su ci tuwo ba shi wanda ya karbi bakon kwanansa uku ba su ci abinci ba yana zuwa ya kira matan ya ce wance zo kin ga wannan bakon bakon annabi muhammadu ne mu yi ni da ke kokarin da zamu fita a kunyar yace to Allah zai iya ka zan kwana uku ba kai baka ci ba ni ban ci ba yaran nan ba su ci ba to yanzu dabara da zamu yi a nemo ruwa ka kawo mana na na dura yaran nan ruwa in suka ya kafin magarba mu san yadda za a yi a buga nan a buga nan suka samu alasai ne ɗaya na alkama aka dama aka naga aka mai da higari aka dafa yara bakwai tun daga la'azar suke kuka saboda yunwa yaran nan a kwantar da wannan a bayi ruwa a kwantar da wannan ruwa kaɗai zai yi da Allah ya ce maka daidai magarba yaran suka yi barci shi kenan aka dafa alkaman nan alasai ne ɗaya ya ce to idan kin kamun in kin ajiye ki ki firfita fitila ya mutu baƙon ni na za hannu na fitarwa shi dai ya ci kuɗa baƙon na annabi muhammadu ne ta kawo abinci ta ajiye tana ajiye fitila fitu sai ta kashe tana kai fitila shi kenan sai ta mai bismillah bismillah kafin a kuɗa mace in ya za hannu zai yi fitarwa yake yana ta hira in ya za ko loma ɗaya bai ci ba kuma kwanansa uku bai ci ba baƙon ya ci abincin ta zai gama ya ce ta baƙon ya ce ya ƙare ya ce ya ƙare ko ya ƙare shi ba ko loma ɗaya mai gidan bai ɗauka ba shi baƙon yana ya ƙare shi bai san bala'in da ya tadda 'yan gidan da su ba waye gari aka ɗauki bako aka zo da shi gurin annabi muhammadu eh manzon Allah ya kalle yi sai ya ce Allah yayi mamakin ka Allah da ya halice ka yayi mamakin kai da matarka eh labarin yana cikin riyarus salihina kai da matarka Allah ya ce yayi mamakin ku abin da jiya kuka yi Allah yana mamakin to amma mamakin Allah kurin filla ba sakamako ne kurin aljanna ne iri to shine aka sauke ayan wa yusiruna wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim kasasa Allah ya ji gaina suna bibita wani akan su kai yanzu duba kuma suna da bukatar to wannan hikaya ce ta mutanen Madina zamu tsaya iya nan ga alkali ya zo zamu masa addu'a tunda Allah bai kai Umara ba za mu yi masa addu'a bukatan mu duk abin da muke bukata yi Allah shi yake kula da bayinsa kuma nauyin bayin Allah yana gurin Allah eh shi mutum